بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين فإنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير بايك ينقوى ما سجرما assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan safiya ta lahadi ainihin wato 26 kenan ko ga watan ainihin watan al-muharram jiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1437 wanda wannan shi daidai da ainihin wato takwas ga watan nuwamba shekara ta 2015 miladiya insha Allah ta'ala cikin ikon Allah da yadda shi kamar kullum yau ma za mu ci gaba da karatu a cikin wani littafi mai suna wasiqatul ikhwani لتبيين دليلات الكتاب والسنة والإجماع واللفر شيخ مسلمشي مجددي عثمان بن محمد بن عثمان المعروف بابن الفودي ألا مدعوك كنسركي يجكيش وانا اللتافي شيخ عثمان تنفودي يربوتاشي كما يدمك بياني دومين نسيها قائم قوى مسلمين da kuma jawo hankalinsu akan abubuwan da yake a cikin waɗannan abubuwa jama'a akwai ainihin wato samun tsira da kuma samun arziki na duniya da lahira akan waɗannan al'amara. Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙan shehu ya kuma ainihin wato amfanar da shi ladan wannan aiki da ya yi na yi wa addinin Allah hidima. Mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da kuma ainihin dukkanin abubuwan da muke karantawa ko muke saurari jama'ar musulmi idan ba manta ba a darasinmu na jiya wanda a yau za mu shiga darasi na tara kenan a cikin wannan littafi a jiya malam Uthman dan fodiyo ya mana bayani ne game da ainihin wato wajibi akan mace ta sitirce jikinta kada ta kuskura ta bar wani sashin jikinta a waje wanda wani muharraminta zai gani wanda ba mijinta ba shehu usman yake cewa kai hatta a cikin gida mace ya kamata a wayi gari tana sanya hijabi a wani lokaci za ta sa hijabi a cikin gida a irin gidan haya misali gidan da ya zamto ba mijinki bane kadai a wannan gida ko kuma a cikin gidan da aka wayi gari akwai ainihin wato waɗansu mutane waɗanda ba muharramai ba waɗanda ke shigowa cikin wannan gida ɗin to a wannan yanayin idan mace na cikin ɗakinta wannan ba matsala ta cire hijabinta su zama tare da mijinta da sauransu amma idan za ta fito tsakar gida ta yi aiki a cikin irin waɗannan gidaje jama'a abin da ya fi dacewa shine ta sanya hijabinta ta shiga kicin da shi ko ta yi wani musamman wanda yake na aikace-aikacin cikin gida ne ɗan share-share da sauran abubuwa saboda wani lokaci akan sami idan mace tana ɗan share-share a cikin gida in ba ta sanya hijabi ba ta iya yiwa wani ɓangaren jikinta wanda ke iya ɗaukan hankalin ɗa namiji ya bayyana wanda kuma wani muharrami wanda wanda ba muharrami ba idan ya gani sai a iya samun matsala idan to an wayi gari an saba wa Allah madaukakin sarki da wannan abu Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ya ainihin ba mu ikon kiyayewa a inda malam dan fodiyo ya kawo waɗannan ayoyi kuma ƙashe ke cewa dukkanin macen da ta kyale jikinta babu sitircewa babu rufewa to harraqahu Allahu bin nar Allah madaukakin sarki zai ainihin wato kona ta da wuta bayan wannan mal dan fodiyo ya mana ainihin wato ishara da kuma wa'azi game da ainihin wato aikin tsaface tsaface da irin kalmomi da ake rubutawa waɗanda ba a gane ma'anarsu ina fata an gane da ainihin wato dukkanin wani irin surkulle da maganganu waɗanda za ka je wajen boka ka ji suna yi domin a da ko in ce har yanzu wasu a ƙasar hausa abin wanda suke ɗauka boka shine wanda ya je ya zauna a gindin wata tsamiya a bayan gari yake ta wani harjaji yana surutai marasa kan gado wani sai ya ɗauka wannan shine kaɗai boka a al'amarin ya riga ya canza kuma ya canza salo yanzu boka a gida suke a gidan ma a unguwarku ila anguwan na kuma makocinka ne jama'a ina fata an gane wannan al'amari haka ya zama jama'a wanda abin ya zama sana'a wani ba zai je ya nemi sana'a ba ba zai je ya aiki da karfin da Allah ta'ala ya bashi ba sai dai ya tsaya wancan ta zo ta shiga ta fita wancan ta zo ta shiga ta fita shi sa'an shi kenan abin da aka kawo aka bashi kenan ya gummace ya saba da Allah ya saba wa Allah ya bata da Allah madaukakin sarki akan neman abin da zai ci a bakinsa sa wanda kuma wannan shine zai zama dalilin dawwamar shi a cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ka tsare mana imanin sannan mal dan fodiyo yayi mana bayani dangane da tsaface tsaface da ake yi dangane da sihrul mahabba safi da ake yi domin wane ya so wane da kuma sihiri da ake yi domin ainihin wato kiyayya wane yana kin wanci ina fata an gane da duk irin waɗannan abubuwan a inda muka yanke hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa baya cikin mu duk wanda ya tsafi ko aka yi masa tsafi baya cikin mu dukkanin ainihin wato wanda yayi bokanci ko aka yi masa bokanci haka nan bashi daga cikin mu wanda yayi canfi ko kuma ya je wani yayi masa aiki irin da canfi Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu waɗannan abubuwa da ake rubuta har akan sanya sunayen Allah maɗaukakin sarki a jikin wasu daga cikin ainihin wato waɗannan hatimai da ake yi ina fata an gane za a sanya wasu alƙalumma in aka ce alƙalami ba abin rubutu ba a ilimin bokanci shi ne dukkanin wasu kalmomi da za ga ana rubuta a cikin waɗannan gida-gida ɗin a rubuta shi a cikin wani rubu'i ina fata an gane a rubuta a cikin wani kaza da kaza da gwargwadon dai irin yanayin yaran da suke amfani da shi wajen irin waɗannan aikace aikace ko na tsaface tsaface sai a ce to ai a rubuta suratu yusufa in aka rubuta kuma suratu yusufa sai a ce wai wannan maganin farin jini kenan sai a rubuta katon hatimi inda aka zo faɗin Allah ta'ala wajen da ake da mimun sai a yi mimun ɗin katuwa sai a sanya sunan ita yarinyar kowa sun yi sunan shi miji jama'a dukkanin wannan bashi da asali Allah madaukakin sarki bai taba saukar da wani abu na alqur'ani domin cutar da wani ba ina fata an gane kuma soyayya wata abaci wacce dama can tana faruwa ne a ainihin wato tsayi ne na Allah takan faru ne haka kawai Allah ta'ala ke shuka ta ke zuciyan bawa amma idan aka waye gari sai an je an yi to ko wata ranar tsafin zai zo ya kare kuma a samu dai lalacewan auren a samu wata matsala wacce ba a fatan a same ta ina fata an gane mal dan fodi yake cewa to dukkanin wanda ya kasance a wannan babi yake aikata aikin tsafi ko yake zuwa wajen matsafa domin neman wani amfani ko kuma ture wata barna fa huwa kufrun to ya sani wannan aikin kafirci ina fata an gane wannan maganan malam shehu dan fodiyo kenan shi yasa idan kana karanta littafin malam dan fodiyo za ka ga abubuwa daban-daban jama'a abubuwa na ban mamaki za ka ga abubuwan da yake fada ila wani ce to ai kaji kuma an fara cin mutunci ba cin mutunci bane ma dan fodiyo yake yi nasiha ce yake da jan hankali ga dukkanin wanda yake yana da rabon ya ji irin waɗannan ainihin wato nasihohi Allah maɗaukakin sarki ya ratar da mu a yau za mu tasha inda malam yake cewa ya ikhwani ya ku ’yan uwana ijtahidu fi dinikum ku yi ƙoƙari a cikin addininku wala tufsiduha kada ku ɓarnata wannan addinin naku qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'anda suka yi imani ati'u Allah wa ati'u ar-rasula ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da'a wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku kada ku bata mene ayyukanku ashe mutum yana iya bata ayyukansa lalace baki daya a wannan gaba malam dan fodi yana nuna mana cewa wajibi ne mu yi kokari wajen koyon addini sai dai mu sani cewa koyon addini baya yiwuwa sai da koyon ilimi koyon ilimi kuma baya yiwuwa sai da juriya da haƙuri ina fata an gane don babu yadda za a yi ka zama kana kiyaye addininka sai da ilimi ilimin na kuma ba zai samu ba sai da koyo koyon ilimi kuma baya yiwa sai da haƙuri don haka mu yi haƙuri mu yi juriya mu koma wajen malamai na Allah mu koyi karatu da ilmomin da za su amfani da mu a duniyarmu da kuma lahirarmu ya ce ya ikhwani ya ku ‘yan uwana musulmi fajahidun nafsa ku yi ƙoƙari ku ture soye-soyen zukatanku an gane wannan ku yi ƙoƙari ku ture soye-soyen zukatanku wala tattabi'uha kada ku riƙa bin soye-soyen zukatan nan kada ka kuskura ka bi son zuciyarka kada ku bi soye-soyen zukatanku in ji malam dan fodiyo fatuhlikakum sai wannan son zuciyar ta halakar da ku domin jama'a dukkanin wanda kaga ya halaka a yau to sakamakon menene sakamakon bin son zuciya ne domin ita san zuciya dama babu yadda za a yi ne ka bi ta face sai ta halakar da kai ƙaurace ma san zuciya kuma yana daga cikin abin da Allah zai sa Allah madaukakin sarki ya ainihin wato baka gidan aljanna ya kuma girmama ladanka amma kuma sai kai da gaske ina fata an gane saboda akwai abubuwa na soyayyen zukata abubuwa na na kauna sha'awan sha'awa mutum yana son yayi kuɗi yana son ya samu a huce yana son a ce shine wani yana son a waye gari a dinga girmama shi a riga ce mai shine kaza shine kaza to in ba ka ture son zuciya gefe guda ba sai zuciya ta ka take ka ta mene ta kai ka ta baroka shi yasa mal dan fodi yace ya ikhwani ijtahidu fi dinikum oke yake cewa fajahidun nafsa ku yi kokari wajen ture son zuciya ina fata an gane ma'ana ku yi jihadi wajen toshe soye-soyen zukatanku wala tattabi'uha kada ku bibi son zukatanku fatuhlikakum sai ta halakar da ku idan kun bita qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah Allah yana faɗa ma annabi Dawud alaihi salam ya ce wala tattabi'il hawa kada ka bi kada ka bi sun zuciyanka kada ka bibiyi son zuciyarka fayudillaka an sabilillah idan kai haka sai wannan son zuciyar taka tabbatar da kai gabanin bin hanyar Allah jama'an gane wannan ko ashe son zuciya bai take haifarwa kaucewa gabanin bai gabanin bin hanyar Allah kuma dukkanin wanda kake ganin tsaka hanyar kafirci ko bid'a jama'a ba a yi bi wannan hanya ba sai da son zuciya domin alkur'ani mai girma ya ba mu labari a wurare da yawa da mutanen maka suke cewa wa qalu inna tabi'il huda nutakhattaf min ardina ce in muka bi wannan shari'ar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a fitar da mu daga garinmu ina fata an gane Allah ya ce awalam numakkil lahum haraman aminan يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ليتك بدأ بياني أشيتك تشوى فإن لم يستجيبوا لك fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum idan dai ba su amsa maka kiran da kake musu ba cewa ku zo ku bi Allah to wannan ka sani cewa ba abin da ya ja su zuwa ga wannan sai dai bin son zuciya ina fata an gane kenan bin son zuciya abin zargi ne jama'a shi yasa matan azizu misr yayin da ta nemi annabi yusuf alaihi salam da batsala ya ki yadda a ƙarshe da gaskiya ta bayyana ta cewa ma ubarri'u nafsi lallai ni ba zan iya barrantar da zuciyata ba innan nafsa domin ita zuciya la ammaratun bisu'i mai umarni ne da aikata mummunan aiki illa ma rahima rabbi sai dai wanda ubangiji na ya jikanta ina fata an gane ashe kullun zuciya tana menene tana ainihin wato halakar da bawa da kuma wanda yake ƙoƙarin binta ina fata an gane kuma ayoyi da yawa a cikin Qur'ani mai girma sun yi bayani akan wannan kuma Allah ta'ala yana cewa fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa fa amma man tagha amma kaga wannan wanda yayi dagawa ya ketare iyakokin Allah yayi girman kai ya nuna kasaita gabarin bin gaskiya wa athara alhayata ad-dunya kuma ya fifita rayuwar ta duniya akan ta lahira fa innal jahima hiya al-ma'wa to irin wannan wannan wuta mai bala'in kuna mai bala'in zafi ita ce makoman sa Allah ya tsare mu amma Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih amma dukkanin wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa a ranar tashin alkiyama wa nahan nafsa 'anil hawa ya hana zuciyar shi bin abin da take so fa innal jannata hiya ma'wa to aljanna ita ce makomansa Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su ashe anan kaga bin san zuciya yana halakar da bawa kamar yadda kuma kaucewa san zuciya yana ainihin sanya bawa ya sami aljanna a gidan lahira shine abin da malam dan fodi yake son ya kawo mana anan to Allah ta'ala ya ma annabi Dawudu alaihi salam wannan wasiya cewa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawm al hisab Allah ta'ala yake cewa ya kai annabi Dawudu alaihi salam inna ja'alnaka khalifatan fil ard lalle mu mun sanya ka ka zamto khalifa a bayan kasa fahkum bainan nas bil haqq dan haka kai wasici ga mutane da gaskiya wala tattabi'il hawa kada ka kuskura ka bi son zuciyarka fayudillaka an sabilillah wannan bin son zuciyar sai ta ainihin fatar da kai ga barin bin hanyar Allah innal ladhina yudilluna an sabilillah na'am Na'am. Na'am. Eh haka ne. Haka ne, bari ƙarasa ta. Yace innal ladhina yudilluna an sabilillah lalle waɗannan waɗanda ke kawar da mutane gabarin bin hanyar Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu saboda abin da suka manta suka ƙi biyayya akai yawmul hisab a ranar tashin alkiyama ita son zuciya jama'a in aka ce son zuciya ana nufin dukkanin abin da bawa zai aikata wanda zai ja shi zuwa ga sabawa Allah shi ya kira alhawa ana amma duk lokacin da kaji kana son aikata wani alkhairi to wannan kuma wani abu ne wanda Allah ta'ala dama shi yake so kai wannan kuma sunan shi ibada ina fata an gane idan kaga akwai abubuwa guda biyu idan kaji zuciyarka tana son Allah tana son bin addinin Allah to wannan kuma abin da Allah yake so ne biyayya ga Allah yake shi yasa sai yace maka ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum ashe idan kaji kana son yin biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan wannan mene ibada ba kuma son zuciya ba ina fata an gane kina akwai bambanci tsakanin alhawa da kuma at-ta'a a'mal ta'at dukkanin wannan ibadoji wannan kuma alhawa in aka ce san zuciya to kai tsaye abin da ke halakar da mutum ne shi yasa malam ibnu qayyim al-jawziya Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yana da littafi da ya rubuta kan san zuciya sunan littafin zammul hawa wa ma fi muqabalatihi min nailil muna a cikin wannan littafin yayi bayani gamsashe dangane da abin da kira san zuciya ina fata an gane da illolinta da kuma hanyar da mutum zai bi wajen ainihin wato kubutar da kansa ga barin bin son zuciya ga wanda yake son ya ƙara ainihin wato bayanai da ilimi a kai sai ya yi ƙoƙari ya ainihin koma wannan littafi ya duba malin ɗan fodi ya ci gaba da cewa ya ikhwani ya ku ‘yan uwana musulmi alaikum bil wa'azi ina muku umarni da wasiya da jin wa'azi ku rika kokari wajen jin wa'azi da malamai suke karantar da ku qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa zakkir ka tunatar fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin domin tunatarwa tana amfani ga wane ne ga mu'min tana amfani da mu'min jama'a ina fata an gane sai dai anan malamai suna faɗin wani abu guda ɗaya suka ce qur'ani cewa yayi ka tunatar kenan akwai bukatuwar mutum ya san abin da za a tunatar da shi ko idan aka zo kuma ake faɗa maka abin da baka taba sani ba kaga wannan bai zama mene ba bai zama tunatarwa ba ashe wajibi ne akan kowa ya tashi mene ya nemi ilimin da zai bautawa Allah madaukakin sarki da shi su kuma malamai sai su tsayu wajen kokarin ainihin wato yin nasiha ga waɗannan mutane domin cewa yi bai ce bai ce wai ka karantar da mutane ba bai ce allimin nasa ba a'a sai ce wa zakir ka tunatar fa inna zikira tanfa'ul mu'minin domin dukkanin wa'azantarwa da tunatarwa tana amfanan mu'mini duk wanda kaji an fara karatu ana nasiha yana cewa kada Allah ya rasu mutanen banza kaza kaza to wannan kuma ba mu'mini bane domin shi mu'mini duk lokacin da yaji tunatarwa kokari yake yi me ya watsar da makamansa yayi kokarin bin Allah da kuma wannan wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karanta da shi a hadisi wanda yake ingantacce jama'a an gane wannan ko saboda haka jama'a mu sani cewa wannan wa'azin jama'a wajibi ne dole ne a waye gari malamai sun tashi suna yin wa'azi a cikin al'umma haƙƙi ne kuma akan su kuma musulmi su tsaya su saurari waɗannan ainihin wato nasihohi da ake da koyon addini a wannan gaban nake son in jawo hankalinmu mu samari mu yi ƙoƙari mu ji tsoron Allah mu yi amfani da lokacin da Allah ta'ala ya ba mu na samartakan nan mu koyi addini domin lokacin da girma ya zo ko wasu ɗawainiyoyi suka riga suka yi yawa a kanka to an samu matsala yana da wahala kuma ka iya koma wajen neman ilimi sai wanda Allah ya ji kanshi amma idan ka fara koyon ilimi kana yaro zai maka sauƙi idan ka girma ka koma ka ci gaba da neman mene neman ilimi amma in dai baka yi shi kana yaro ba to gaskiya zai maka wahala yayin da shekarunka suka tura ka riga ka girma ka hayayyafa ka iya koma makaranta wajen koyon karatu don haka ga malamai nan ko ina suna karantar da mutane a yi ƙoƙari a samu malamai a koyi littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin ilimin mu'amaloli wanda za su taimaki bawa wajen aiwatar da ainihin wato ibadojin shi jama'a kun ji wannan ko malam dan fudi yace to lalle a rika yin tunatarwa kenan aiki ne guda biyu na mutane biyu aikin malamai da kuma aikin suwa da kuma aikin sauran musulmi aikin malamai shine su tunatar da mutane mene dukkanin abin da zai amfana da su a cikin addinin su aiki kuma na sauran al'umman musulmi su kuma su yi kokarin yin riko da yin aiki da abin da malamai ke karantar da su na addinin su وفي الحديث ما لن أفريش يازو أسن حديثي إذا ظهرت الفتن إذن فتن تنوسك بينا أذا كان متاني أسن الأمة وسكت العالم شيكو ما لم يسي قم دباكنسا yake magana ma'ana yake tunatar da mutane cewa wannan abin ba yayi bane fa alaihi la'natullah to tsinuwan Allah ta tabbata ga wannan ainihin wato bawan Allah jama'a ina fata an gane shi ma wannan hadisin kamar yadda malai ya kawo shi anan wannan hadisin ainihin wato bai inganta da wannan lafazin ba zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka bayyana malamin fodi ya ci gaba da cewa wala taktumul wala taktumu ilman ya ku jama'a kada ku rika boye ilimi kada ku rika boye ilimi domin akan sami irin wannan wani yana kin bayyana ilimi saboda menene saboda wai kada waɗanda suke karkashin su su kamo shi wajen aikata ayyukan ibada ko kuma a'a kada wani ya kamo shi akan wannan ilimin da yake kai sai su zama daidai wa daida wanda wannan ba daidai bane haƙƙi ne akan ka yayin da ka koyi ilimi ka zo ka zauna ka karantar da al'umma wannan ilimin naka jama'a ina fata an gane wannan yawwa menene hujjan kamal dan fodi cewa kada ku boye ilimi mal dan fodi ya faɗi wannan saboda umarni da Allah madaukakin sarki yayi da kuma bayanin cewa dukkanin mai boye ilimi ga irin sakamakon da za a yi masa wala taktumu ilman kada ku boye ilimi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat lalle waɗannan waɗanda ke boye abin da muka saukar na ainihin wato hujjoji walhuda da kuma shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafi ulaika yal'anuhumullah irin waɗannan masu boye ilimin su ne waɗanda Allah yake tsine musu albarka yake nesantar da su gaban rahamarsa wa yal'anuhumul la'inun sauran mutane masu tsinuwa ma suke tsine musu albarka ashe babu alkhairi ga mutumin da zai rika mene zai rika boye ilimi ka je karanta karkashin wannan aya zaka ainihin wato ga irin tafsirai daban-daban da ainihin wato malamai suka yi wa wannan ainihin wato aya ta alqur'ani mai girma kenan a wannan gabar muke fahimta cewa wajibi ne jama'a a kanmu gaba ɗayanmu mu ainihin wato yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen dukkanin bin waɗannan wasiyoyi da Allah maɗaukakin sarki ke mana a cikin alƙur'ani mai girma hakanan a cikin soto ali imran Allah ta'ala ya yi bayani akan irin wannan aiki ne irin na yahudawa ina fata an gane ko ka kawo nassin alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka murɗe fassaran shi yadda za ta dace da son zuciyarka saboda ka kange mutane gaban bin hanyar Allah jama'a shi ma wannan ya shiga cikin innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinat domin yayi kokarin sarrafa ainihin wato irin wannan ilimin ne saboda me ya kawar da hankalin mutane zuwa gaban daidai an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu kenan a wannan gabar ya zama wajibi yayin da Allah ta'ala ya bayyana abu kai ma kai kokarin me kai kokarin bayyanawa kuma kai kokarin amfana da wannan abin da Allah madaukakin sarki yake maka wasiya zuwa gare shi kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana wa idza akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunah yace ka ambata wa al'ummarka yayin da muka rige alƙawari da waɗanda muka baiwa littafi Yahudawa da Kiristoci cewa me latubayyinunnahu lin-nas cewa lallai ku tabbaci haƙiƙa za ku bayyana wannan littafin ga mutane shiryar da na kawo na sanar da ku ku to ku ji kokarin sanar da mutane wala taktumunahu kada ku kuskura ku boye wannan ilimi amma ina fa nabazuhu wara'a zuhurihim sai suka yi watsi da wannan ilimin a bayan bayansu washtaro bihi thamanan qalila Allahu akbar washtaro bihi thamanan qalila suka sayar da wannan ilimin domin a basu wani dan abin duniya wani abu dan kankani Allah ta'ala ce fa bi'sa ma yashtarun tir da abin da suke sayarwa ake basu wani dan kudi da wani dan lada da abin da zakai ba a ce kai malayi bane ba don a ce wane malayi ba ne wane akwai ilimi gaskiya Allah ya azurta mu da wannan malami kaza kaza ana kuranta ka ana cika baki to zaka je lahira wajen Allah kuma ranar da zaka je ka manta da dukkanin abin da aka yi maka a duniya ranar da waɗanda suka bi ka za su tsine maka albarka kai ma kana tsine musu albarka domin ka'ida kenan wa yawmul qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'd wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin jama'a an gane wannan ko yawwa قال صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا فدي أو حديثي وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من كتم علما نافعا ألجمه الله بلجام من النار يا ذو أسن حديثي من ظن الله ياتي دكا نوان دي بوي إلمي مي أنفاني ألجمه الله من النار الله مدوك كنسركي زي مسا أينهم واتو لنزامي na wuta da wannan ilimin da ya boye ina fata an gane amma wannan hadisin bai inganta ba ta wannan riwaya cewa man katama ilman nafi'an abin da ya tabbata a riwayar muslim shine man katama ilman dukkanin wanda ya boye ilimi dukkanin wani ilimi da Allah ta'ala ya saukar domin mutane su amfana da shi ka boye shi aljamahu Allahu minan nar Allah madauk biljamin minan nar Allah madaukakin sarki zai masa ainihin wato mene zai masa ainihin wato linzami da wutar jahannama Allah madaukakin sarki ka kiyaye ka tsare mu jama'an gane wannan ko malamin furi ya ci gaba da wasiya ta gaba yace ya ikhwani ya ku yan uwana la tajlisu inda ulama'i su'i kada ku rika zama inda malaman banza kada ku rika zama a wajen mugayen malamai dukkanin malamin da ke ɓoye gaskiya da ƙoƙarin tunzura mutane da ƙoƙarin ainihin wato kawar da su gabanin bin hanyar Allah to wannan malami kada kuskura ku zauna a wurin shi ballantana ku koyi karatu a wurinsa domin in dai zaka zauna ka koyi karatu a wurin shi jama'a to wallahi ka samu matsala a rayuwarka to gashi mal dan fodiyo yana wasiya ya ikhwani ya ku yan uwana musulmi la tajlisu inda ulama'i su'i kada ku rika zama a wajen malaman banza mugayen malamai ahlul ghafla waɗanda suke ma'abota gafala da rafkana ansara shaytani mataimaka shaytan kai kaji ma dan fudi ya dau zafi ko hum khalifatu iblis fil fasad su irin waɗannan malaman su ne nan ainihin wato khalifofi gwamnoni wakilai na iblisu a wajen ainihin wato barna ina fata an gane iblis yana can shi kuma yana ainihin wato musu barbaran tunani su kuma suna gurɓata wa mutane yanayi humul ladhina yakhuduna fi kulli bid'atin in baka gane su ba su ne irin malaman nan da zaka kullun suna kokarin kutsawa zuwa aikata wata bid'a hirsa mata'id duniya saboda kwadayin wani dan abin duniya jama'a kun ji sun zuciya shi ko bai shigo ba ya shigo domin dama duk abin da zaka nema a duniya ɗayan uku ne in ma dai ka nemi kuɗi a baka kuɗi ko in ma dai ka nemi mene daraja da girma a rika cewa ai shehuwa ne ai malamwa ne ai kaza kaza ko kuma ka samu wata daraja wacce har za a rika ainihin wato zuwa wurinka ana fakewa ana ganin cewa kai ma ɗaya daga cikin first class ne ka zama kamar yadda yahudiya suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu kace kai ma ka zama ka zama alimur rabbani kai da kanka nada kanka jama'a ina fata an gane wannan yawwa to malai yake cewa humul ladhina yakhuduna fi kulli bid'atin waɗannan malamai su ne waɗanda suke kutsawa wajen aikata dukkanin wata irin nau'i ta na bid'a dukkanin wani kirkire-kirkire da kwashe-kwashe waɗanda ba su da asali daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya hirsa mata'id dunya saboda kwadayin abin duniya qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace qul mata'ud dunya qalilun ka fada musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da su mata'ud duniya qalil dukkanin waɗannan abubuwa na duniya jin daɗin duniya jin daɗin duniya ne ɗan ƙanƙani wal akhiratu khairul liman ittaqa amma gidan lahira ita tafi alkhairi amma gawa ga wanda ya ji tsoron Allah ga wanda ya tsare dokokin Allah wala tuzlamuna fatila ku sani a ran tashar kiyama ba za a zalunce ku daidai da wannan dan zare na dabino ba idan ka bare dabino a cikin dabinan ba yana da kwallo ba idan ka luba jikin kwallon tsakanin in za ka ɓince ne binin ba ko ta ‘yar igiya ba za gani ta kulle tsakanin ƙwallon da mene da jikin jikin dabinan ba fatan dabinan to wannan shi kira fatil to ko da daidai da wannan abin wannan ‘yar igiyan ta cikin dabino Allah ta'ala ba zai zalunci kowa ba domin Allah maɗaukakin sarki adali ne Allah ta'ala baya zalunci illa iyaka man amila salihan fali nafsihi wanda ya aikata aiki na kirki dan kansa wa man asaa fa alaiha hakanan wanda ya munana aiki ma domin kansa wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid da dai ubangijinka bai zamto mai zaluntan bayinsa ba kamar da ya tabbata hadisi qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa Allah madaukakin sarki yana cewa inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman falata zalamu ya ce lallai ni na sanya zalunci haramun a kaina ni Allah in ji Allah ya ce shi ya sa haramta kansa zalunci kuma sai ya sanya zalunci tsakankaninku ko bai ya zanto haramun don haka kada ku kuskura ku riƙa yin zalunci ina fata an gane kenan faman wajen khairan falyahmadillah wa man wajen ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya sami alheri a gidan lahira sai ya gode wa Allah wanda ko ya sami koma bayan haka to sai ya ainihin wato zargi kansa kade zargi kowa kamar yadda albiri ke cewa wa nafsuka lumma la tazmum siwaha ranka ita ya kamata ka zarga kada ka zargi waninta ina fata an gane yawwa domin ranka ta fitancanta ka zarge ta sama da kowa to shine Allah ta'ala ya faɗa mana wannan qul mata'ud dunya qalil ka faɗa musu cewa lalle jin dadin duniya dan kankani ne amma wal akhiratu khairun liman ittaqa gidan lahira ita fa alheri ga wanda suka tsare dokokin Allah wala tuzlamuna fatila ba za kuma a zalunce ku ba ko da daidai da wannan dan zare da cikin dabino alam tara ila qawlihi ta'ala shin baka ga faɗin Allah maɗaukakin sarki bai da yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani inna kathiran min al ahbari lalle da yawa da yawa daga cikin ainihin wato malaman yahudawa da kiristoci su ne suwa ne reverend fathers war ruhbani da wanda ake kira priest da clients waɗanda su ne nan ainihin wato masu bauta a coci-coci da majami'ai to Allah ta'ala ya ce inna kafiran min al-ahbari lalle da yawa daga cikin malamai na kiristoci da yahudawa war ruhbani da masu bautan cikinsu su ne priest da kuma ainihin client ko clerics da ake cewa clerics ake cewa ba clients ba clerics to waɗannan mutane la ya'kuluna amwalan nasi bil batil lallai suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar barna jama'a la ya'kuluna amwalan nasi bil batil suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar barna wa yasudduna an sabilillah sannan kuma suna kawar da mutane ga barin bin hanyar Allah madaukakin sarki jama'a ina fata an gane kenan kaga alqur'ani yana tabbatar mana da cewa menene yana tabbatar min da cewa lallai wannan abin gaskiya ne saboda mene gashi ai karara Allah ya faɗa mana da yawa daga cikin malamai na kiristoci da yahudawa da masu bautan Allah cikin su suna cin dukiyoyi mutane ta hanyar mene ta hanyar barna ashe kenan yana ishara ga cewa mu ma a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a sami irin waɗannan malaman wanda zai zo yana faɗin wasu abubuwa na bid'a da kuma kawar da tunanin mutane ga barin mun hanya ainihin wato majaliciya Allah ta'ala ka tsare mana imanin shine kamar yadda ainihin wato Abdullah ibn Mubarak Allah madaukakin saki ya ji kan shi ke cewa yace wa hal fasada dinu illa ulama usui wal muluk wa ruhbanahum yace akwai waɗanda suka bata addini ne ai sai dai suwa sai dai malaman banza mugayen malamai wal muluk da kuma mugayen sarakuna wa ruhbanahum da kuma jahilan masu bautan Allah waɗannan in kana neman waɗannan su kawo barna a cikin addini baya wuce waɗannan mutane guda uku an gane wannan an gane wannan ko yawwa qala muhammad bin abdul karim bin muhammad al-maghili at-tilmisani malam muhammad dan abdul karim dan muhammad al-maghili at-tilmisani yace inna kathiran min ulama'i hadhihi al-umma lallai da yawa daga cikin malamai na wannan al'umma wa ubadihim da kuma masu bautan Allah cikin su ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar barna wa yasudduna an sabilillah kuma suna kawar da mutane gabarin bin hanyar Allah وبسبب هؤلاء العلماء أدليل وأن ما لمين فا والعباد وأن ما سبوتا في كل شاع الفساد في كل البلاد برنا تيادو أتكين دكا نغرور مسلمي جماعة sanadin irin waɗannan mugayen malamai da kuma jahilan masu bautan Allah to jama'a kun ji an gane wannan ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa halaku ummati alimun fajir wa abidun jahil ballan fudi yace ga wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa halakar wannan al'ummatawa tana tabbata ne ga ainihin wato alimun fajir malamin banza wa abidun jahil da kuma mai bautan Allah bisa ga jahilci an gane wannan ko amma gaskiya wannan ba hadisi bane jama'a ina fata an gane magana ce ne kawai ta malamai da suke yi amma bai tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin hadisi ba muna bayyana irin wannan ne saboda kada wani dauka cewa lalle wannan abin ya tabbata hadisi ne wannan ba hadisi bane magana ce kawai da malamai suke yi yau da gobe kamar yadda zaka yanci hubbul watani min al-imani to wannan ba magana manzon Allah bane ina fata an gane magana ce ne ta malamai da suke yi cewa ƙaunar ƙasarka yana daga cikin imani ba maganar manzon Allah ba ce ba ta ma ya kama da maganar annabta ba ina fata an gani yawwa in ba haka ba wata ƙasar da babu wani alheri a cikinta ba ta shi za ka koma ta ƙasar ba to sai a ce kuma dole ka so ƙasarka inda aka haife ka na daga cikin imani to kaga manzon Allah ba zai faɗi wannan maganar ba jama'a an gane wannan ko yawwa to jama'a kun ga anan shine ake magana kamar lokutan baya jama'a da suka wuce waiwaye aran tafiya ko zamanin siyasar ka dinga wucewa ai kaga akwai wasu malamai da suka je suka karbi kwantiragi a wurin wane a wurin gwamnati suka zo suka dinga tunzura mutane a mu ba ruwanmu da addini wani ma ya je ya waka ya ce ba ruwan siyasa da addini saboda ana son a goyi bayan arni to ga arnan nan sun yi mulkin kuma sun yi abin da suka yi shin kun ji daɗi kun samu kwanciyar hankali bukatar ku ta biya na fata an gani hawai ana waka ana cewa siyasa ba addini bane mm ko ko a samu wani wanda yake da ainihin wato wanda yake malami ya ce maka ai da ka zaɓi wani ɓangare na musulmi gwara ka zaɓi arni haka aka dinga tallata wannan abin a ƙasar nan ina gani har a garin nan ma an yi har a garin nan an yi irin wannan maganar ina fata an gane an zo an faɗa irin wannan maganganun wanda kuma wannan abin ya jawo barna da yawa wasu an ainihin wato ribaci tunaninsu akan irin wannan abu kuma sun je sun zaɓi wancan ɗin lokacin da masifa ta yi masifa bala'i ya yi bala'i kuma sai gashi kuma an dawo ana neman sauƙi ana cewa ai koma dai yare ne ai komai lalacewa gwara dai musulmi a amma kun manta da abin da aka dinga faɗi a baya jama'a ina fata an gane saboda haka da irin waɗannan maganganu kake gane su waye malaman Allah kuma su waye malaman banza kai tsaye babu yadda za a yi malamin Allah kaga yana jan mutane yana ƙoƙarin kora su zuwa ga ainihin wato abin da yake sabawa Allah ne kai tsaye don haka a irin wannan gabar sai mu ce duk yadda kake ganin malami da daraja da kima to idan yayi umarni da bin son zuciya ko abin da ya saba wa Allah jama'a ba za a bi shi akan wannan abin da yake ba kada kauna da soyayya da kake masa ta sa ka zarmi haka na kokarin bashi kariya akan abin da yake faɗa a'a idan ƙarya ne idan abin da yake faɗi ba daidai bane a ce ba daidai bane illa iyaka ta kenan kamar yadda wani ke cewa in zaka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka ka biya Allah ta'ala ya tsare mana imanin malam ya ci gaba cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum min ad-dajjal zalla ya ce ni fa ina ba wai dajjal ma nake ji muku tsoro ba akwai wani abu da na fi jiye muku tsoro sama da fitinar dajjal faqalu sai sabai suka ce mimman ya rasulullah To, ya manzan Allah ga suwa ne ne, suwa kake ji mana tsoro, ina fata an gani, ga suwa kake ji mana tsoro, ƙwala ulama isu'i, manzan Allah ya ce, ina ji muku tsoron malaman banza, su na fi jiye muku tsoro sama da fitinan wane? Fitinar Dajjal. Jama'a ina fata an gane wannan, yawwa. Shi ma wannan lafazin kamar yadda ainihin wato malam ya ambace shi ba shi bane ainihin wato lafazin da ya tabbata. amma hadisi ne wanda yake ingantacce ya tabbata cikin ina sahih muslim ina fata an gane Allah madaukakin saki ya dace da mu wa ruwiya an hudhayfa ibn al-yaman kuma an ruwaito daga hudhayfa dan yaman radiyallahu an Allah ya kara masa yadda annahu akhadha asatan shi hudhayfa dan yaman ya debo ainihin wato tsakuwa bayda'a wacce take farakar kama ka ce ‘yan duwatsu haka ya ɗebo waɗanda suke farare. Fawadda'a fi kafihi sai ya sanya waɗannan duwatsun a kamun tafin hannunsa. Fun maƙala sanin sai Huzaifa ya ce, Inna dina, lalle kun ga addinin musuluncin nan, ƙadistadda'a misla hazihil hasa. Ya wannan musuluncin yana da haske haske ne faritar kamar yadda kuke ganin waɗannan duwatsu a hannu na farari thumma akhadha kaffan min turabin sannan Huzaifa ta dan Yaman sai ya ɗebo ƙasa cikin tafin hannunsa an gane ko faja'ala yadhurruhu 'ala al-hasa sai ya fara zuba wannan ƙasan akan mi akan waɗannan duwatsu farari yana zuba wannan ƙasa a kansu hatta warraha har sai da ya lullube waɗannan duwatsu jama'a da ainihin wannan ƙasa da yake zubawa sun maƙala sanin huzaifa ta ɗanyaman ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da Allah wanda raina ke hannunsa la yaji anna aqwamun lallai tabbaci haƙiƙa wasu mutane za su zo yadfanuna dina za ka ga suna ƙoƙarin birne wannan addini, haka za kamar yadda kuka gana yi, kama da fantu hazihil hasata, kamar yadda na ainihin wato birne waɗannan duwatsu jama'a. Ina fata an gari, ga sai duwatsu ne menene farare. Amma za a wayi gari a samu wasu mutane waɗanda kullum ne suke son su yi ƙoƙarin toshe gaskiya. su dinga ɗiba ƙasa suna buɗa waɗannan duwatsu har sai da suka rufe su gaba ɗaya ya ce za a samu wasu daga cikin malamai a ƙarshen zamani waɗanda za su zo su yi wa addini irin wannan ina fata an gane cikin ibada za ga an sa irin wannan ɗan fodiyo zai maka magana har da maganan taron suna ɗan fodiyo zai magana kai da maganan addu'an bakwai da maganan addu'an uku da bakwai da sittin da saba'in da tamanin ma eh in ma da ɗari dai duka ɗan fodiyo zai maka magana akan wannan da nuna maka cewa wani abu ne wanda shi ya rayu a ƙasar Hausa kuma ya tada ana irin waɗannan abubuwa ina fata an gane jama'a dan ba daidai bane abin da ka sani daidai ka boye ilimi kamar yadda muka yi magana a baya ina fata an gane illa iyaka idan ka faɗi abu akwai wanda zai je yadda ya kuma bi umarnin Allah akai akwai wanda zai ce kai Allah ta rabu da su da Allah aikin banza dan an yi kaza to kuma sai mi wannan kuma ba ruwanka eh domin laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha shiriyarka shiriyarsu ba a hannunka take ba sai dai Allah ta'ala shi ke shirye da wanda ya so daga cikin bayinsa jama'a ina fata an gane yawwa mal dan fodi ya ci gaba da cewa wa min abiyani alamatin yana daga cikin mafi bayyanan alamomi na irin waɗancan malaman banza mugayen malamai annahum la yuslihuna su ba sa taɓa kawo gyara a cikin al'umma duk abin da zai zama gyara ne alkhairi ne amfani ne ga al'umma irin waɗannan malamai ba sa taɓa kawo gyara akan irin waɗannan al'amura jama'a wala ya turuku na man yuslihu kuma ba sa kyale wanda zai kawo gyaran shi bai gyara ba yana kawo barna in kuma wani ya zo zai kawo gyara sai ya zo yana kushe yana zagi yana ƙoƙarin kawar da mutane da hankalin tunanin da kawar da hankalin jahilai zuwa gabarin abin da wanda ke son kawo gyara yake son ya kawo gyara jama'a kun ji malam dan fodiyo ko yadda ke tona asirin kowa to jama'a kun ji sai kai kiyasi ka gani wanda ke karantar da kai shin yana ƙoƙarin daura kai akan bin sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko ko san zuciya shi ke ƙoƙarin ya rasa shi ma ko kuma san zuciyar wanda ya karantar da shi a baya shin abin da ma yake karantarwa ma yana ilimi a kansa ko ko shi kanshi ya jahilci abin da yake kira zuwa gare shi domin jama'a aka samu irin wannan wani wallahi jahili ne fitik shi kanshi ma bai sani ba kuma bai san bai sanin ba amma sai dauka cewa shi malami ne don haka sai ga yana kokarin jan mutane zuwa ga abin da shi karan kansa bai san wannan abin da yake kira zuwa gare shi ba amma kila inda za a bude masa a kawo masa littafai na waɗanda yake ƙoƙarin ta yi kuwa a kansu a kawo masa littafai irin na waɗannan malaman da suka rubuta da aƙidojinsu mugaye da munana sai gane cewa lalle abin da kira zuwa kashe halaka ne jama'a Allah ya sa mun gane wannan to dan haka irin waɗannan yana daga cikin alamomi da zaka gane malamin banza shine mutumin da baya kawo gyara a cikin al'umma kuma ba zai kyale wanda ya zo domin ya gyara wa al'umma addininsu ba ba zai kyale shi sharuwa ba an dinga zage-zage kenan da kushe-kushe a zo ana to jama'a fa ai hatara in masifa ta sauka bala'i ya sauka kai ka ce wanda ya zo yana kira yana kira zuwa ga christianity ne ko yahudanci yana daga cikin mafi munin abu da zaka ji ma ana jingina abin da yahudanci bayan shi wanda yake cewa ana yahudancin shine ba yahudan dan shi ke aikata irin aikin yahudu da irin aikin kiristoci ya aikata aikin kiristoci ne saboda mene yana bautawa Allah ba tare da ilimi ba ko kuma a'a yayi koyi da yahudawa ta hanyar da ya koyi ilimin amma ba zai yi da manzon Allah ya ce ayi ba yan sami'na wa asaina kenan wasma ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'anan fid din shi yasa Allah ya ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون فلا يؤمنون إلا قليلا تو جماعة كنجي تو مال أنفودي يتشكب يتشوا فمثلهم وتنقشن إرم وأن مالمي كمثل الصخرة في النهر كمان وتنقشن dutse ne kamfa an san kamfa ko dutse kamfa fin nahari wanda yake cikin teku ko wanda yake cikin rafi la tashrabu ita dai wannan kamfan ko wannan dutsen ita dai ba shi dai bai shan ruwa wala yatruku man yashrabu wala tatruku man yashrabu kuma ba za ta kyale wanda zai sha ruwan ma ya sha ruwan ba jama'a ku ji kaman dan gulbi ne haka gashi dai gulbi har gulbi amma sai wani dutse kawai ya fito a tsakiya shi bai bar gulbin yayi mene ba yayi mene zurfi ta yadda ruwa zai tare mutane su sha sai zo yi baki baki a ciki kuma shi ba ruwan da yake sha ba kuma ba zai kyale wanda zai sha ruwa ya sha ruwa ba da ruwan ya zo sai ya bugi jikin ruwan sai ya watsi ina fata an gani shi ne man dan fudu yake baka misali to kwatankwacin irin waɗannan malamai su ne waɗanda za ka same su kamar dutse ne wanda yake cikin rafi shi dai bai shan ruwa kuma ba zai kyale mai shan ruwa ya sha ruwa ba fa kullu wahidin minhum adarra ala an-nasi min alf shaytanin irin waɗannan malaman su sun fi cutarwa a cikin mutane sama da shaidani guda dubu irin wannan malamin ƙwaya ɗaya shi ya fi cutar da al'umma sama da mai shaidanu guda nawa guda dubu a barra alan nasi min alfi shaitanin shi ya fi cutar da mutane sama da shaidanu guda nawa shaidanu guda dubu walaisal khabaru kal'ayan mal dan fori ce amma ai gani ya koriji ina fata an gani walaysa al-khabaru kal'iyan lallai ai ainihin wato gani ya koriji kuma jama'a irin wannan al'amarin da ke faruwa kenan kawai in ka zauna kai kiyasi ka zauna kaga cewa wani in ya tashi yin kira kira yake yi zuwa ga girmama wani girmama wani shehinsa amma wallahi baya girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ke girma wannan shehin nasa yadda zaka ji idan an zo ana ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ji an yi tsit amma idan an zo an ambaci ya ambaci shehin sa sai ka ji an yi ihu wani ya fadi yayi birgima a ƙasa ina fata an gane yayi dungure yayi dungure yayi dungure ya tashi eh tunda ambaci shehi to kam yanzu ne ake ake sha'ani kamar irin wannan ya fara kasar kano an gayyaci wani malami wajen irin wannan taron aka zo aka zauna ana ta karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya gum da aka zo aka fara karanta ainihin tarihin shehi kawai sai gashi kuma jama'a sun fara ihu suna kabbara ana kabbara ana jin daɗi shine wannan malamin da aka zo aka bashi microphone ya gama muqaddiman sai ya ce jama'a babu Allah tare da ku ya ce wallahi tallahi wannan abin da kuke yi ba kwa nufin Allah da shi an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya tsit amma daga cewa sidi abdul qadiri kowa ya dinga ihu wani ya fadi ya birge yi birgi ma kasa wani ya fadi ma hayya suma wai saboda tsaban shauki yace wallahi ba Allah tare da ku a cikin wannan abin da kuke yi ba wani bane malam Umar Sani Fage Kano shi wannan abin a Kano an gayyace shi wajen taron ya faɗa musu gaskiya ci musu wallahi abinda kuke yi babu Allah tare da ku dan idan Allah akwai Allah tare da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdal khalqi inda Allah hadha alhabib alladhi fi madhihi sharafu wa dhikruhu tayyib fi masma'i wa fami هذا أبو القاسم المختار من مضري هذا أجل عباد الله كلهم نفت أنقاني shi ne mafi girman bayan Allah da Allah ta'ala ya taɓa halitta a ban ƙasa amma an ambace shi za a shuru to kaga wannan ya daga cikin alamomin da za ka fahimta irin wannan sai ka gane ana jan mutane akan wani abu ne wanda ba addini ba ne gaba ɗaya shi malamin yana jan su ƙila saboda ya samu girma saboda ya samu ɗan hadaya da ake ɗan kaiwa haka da kuma ainihin wato girmamawa ila shi ma yana son in ya mutu a bauta masa ko alƙaiwa ambatansa da an ambace shi a yi katuwar kabbara a ce ai malam wani ba dama ne ai ba kaza ba kaza Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu to jama'a kun ji malam fodi ya ce ya ikhwani ya ku ƴan uwana musulmi ya ikhwanil muslimin ya ku ƴan uwana musulmi إن علماء السوء ضيعوا من حدود الله من الصلاة والصيام سائر الفرائض ما لن فوجي كتشوا ياكو ينقوانا للي فما لهم بنزن نمكي مغانا أكنسو ضيعوا من حدود الله sun yi ƙoƙari wajen ɓata dokokin Allah maɗaukakin sarki, minas salati a wajen sallah, wajen sallah za ga ko su bidiyoyi musamman da aka shiga masallan, ina fata an gane tun da kan alola wani za ka ga in ya zo ya alola amma zai ce bismillah ya fara alolansa ya gama in ya gama ya addu'a a in ya tashi ya ce bismillahi in ya wanke hannu ma ya ce bismillahi in ya kuka baki ma ya ce bismillahi ko a ce akwai wani zikiri da ake a kowace gaba da ake ta alola kaga tun daga nan bata maka alolan gaba daya ba karantar da kai ita yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba ka gama ka zo yin sallan ka shigo masallaci ka zo yin sallan sai ka daga hannu ka ce nawaitu nawaitu ada'i kaza kaza ada'an ko iqtida'an lil imami ka je karanta majmu'un niyyati shi ma duk wannan hayaniya ce jama'a ba shi da asali a cikin addini ina fata an gane kila kuma in ka da sallan sai a kawo maka wani abu ko wani zikiri ko wani abu wanda bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan duk yana daga cikin irin abin da jama'a irin waɗannan malaman suka yi shine malam dan fodi ke cewa irin waɗannan mugayen malaman sun bata sha'anin sallah wasiyami da da azumi sa'ir al-fara'idi ko wasa'ir al-fara'id da dukkanin farillai da Allah ta'ala ya wajabta mana ma'aikata min hubbil mali suna yin wannan ne saboda son dukiya son kuɗi wata azimi da kuma son girmamawa ina fata an gane wata ƙallabu fi fununil harami kuma sun yi shige da fice a cikin fannoni na haram wal afami da kuma aikata munanan ayyuka na zunubi واستهانوا بكثير من أمر الله ونهيه كما سن توزرتر سن ولاكنتر دد يوا daga cikin umarnin Allah da kuma haninsa abin da yake umarnin Allah ne sai su ce a wannan ba laifi a iya yi umarnin Allah sai su ce ba damuwa wannan umarnin na Allah ai ba dole bane ba matsala kawai in dai abin nan ne ba matsala ba sai an yi ba in abin da Allah ta'ala ya hana za ta ba damuwa zaka iya yi in zaka iya kai kana da uzuri sai a ji a karanto maka wani mummunan nasi ko a murɗe maka fassaran al'amari ka kasa gane kan zancen wani zalika saboda haka ne ma barazullah bil'aza'im suka yi ƙoƙarin yin fito na fito da Allah maɗaukakin sarki da waɗannan munanan ayyuka manya-manya wal israri alal kaba'ir da kuma dogewa akan aikata munanan mugayen ainihin wato zunubai suka doge akan aikata wasu manya-manyan zunubai ka annahum yuriduna ad-dunya wa zinataha kai ka ce waɗannan mutanen ba abin da suke kauna a rayuwarsu sai mene sai duniya wa zinataha da kuma mene da kuma kayan sha'awa da kawan kawa na rayuwar duniya sai mal dan fodi ya kawo mana fadin Allah ta'ala من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وزينتها دكن وندي وزينتها كو دكن وندي يكسنشي yana son rayuwar duniyan nan wazinataha da kuma kawa na rayuwar duniyan nan nuwaffi ilaihim a'malahum to za mu cikan ya musu ayyukan da suke aikatawa a wannan duniya an gane ko dilladan ayyukan su za mu cika musu ne a wannan duniya eh ba sai ka tayar ba ba shi mu karasa nuwafi ilaihim a'malahum fiha za mu cikan ya musu ladaddakin ayyukan su tun anan duniya za su cinye ladan aikin su wa hum fiha la yubkhasuna anan duniya ba za a tauye musu wani aiki nasu ba duk abin da suka aikata na munin aiki Allah zai ba su sakamakon jin daɗi ya jadda su daɗi a nan duniya kadai أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أما إرم وأن متعيد كي سر أيوة الدنيا لك وانتا سوني وأن باس لكومي أجد الله لا سيوت جهنم وحبط ما صنعوا فيها أيك نسك أيك تاما سلا لا تأجد الله را سنن وباطل ما كانوا يعملون دك أبن سيا أيك تاوا يا رجا يا لا لا شيء الله من دوكتين سركي بزي باس لا لا كان ونن mugun aiki nasu ba insha Allah ta'ala saboda ƙwarewar lokacin nan zamu tsaya muna roƙon Allah ta'ala ya fahimtar da mu abin da muke karanta ya amfanar da mu abin da muke karantawa ya kare mu da ilimi mai amfani abin da karanta ya zama daidai Allah sami tarayya a cikin lada wanda ne kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mun ni da ku baki daya bukatu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka ɗauka musulunci da musulmi a ko ina a duniya ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙonka ka tabbatar da gadigama akan bin sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayanka na gari ya Allah yan uwanmu da ke fama da kuncin rayuwa a yankunan Najeriya da yankunan kasashen duniya gabas da tsakiya duk inda musulmai suke ya Allah muna roƙonka Allah ka faranta musu wannan farin ciki na wannan bakin ciki da suke ciki Allah ka yaye musu damuwakin da suke ciki Allah ta'ala muna roƙonka mu kuma ka tsare mu daga waɗannan fitintunu ya Allah muna roƙonka waɗanda suke yin jihadi domin ɗauka addinin naka Allah ka taimake su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su su kuma waɗannan arna ya Allah ka kaskantar da shi Allah ka tarwatsa su Allah ka rugurguza su Allah ka watsa aniyar su Allah ka watsa dukkanin mugun tanaji da suke yi ya Allah ka sanya dukkanin mugun tanajin shi zamto tanaji ne akan su ya Allah dukkanin abin da suke kitsawa ka sa ya zamto kitsawa ne akan kawunan su Allah ka tsare mu ka tsare dukkanin musulmi daga makircin su Allah muna roƙon ka tsare mu daga bin malaman banza Allah ka tsare mu daga bin malaman banza Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata annake cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh